الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد wannan shine darasi na uku a cikin daura ta manzumatu zamzami a shekara ta 1448-2026 miladiya za mu tashi a nau'ul khamisu wasu sadisu nau'i na biyar da kuma shidda a cikin dai bayan yanzu muna wajen asanad ko? na'am arruwatu wal huffazu min as-sahabati wat tabi'ina alladhina ishtaharu bi hifzi al-qur'ani wa iqra'ihi to sai a shirya a karanta Ali Uthman Ubay Zaidu ولابن مسعود بهذا سعد كذا أبو زيد أبو الدردى كذا معاذ بن جبل وآخذا عنهم أبو هريرة مع ابني عباس بن سائب والمعني بذين عبد الله ثم من شهر من تابعي فالذي منهم ذكر يزيد أيمن آبه القعقاع والأعرج بن هرمز قد شاعوا والأعرج بن هرمز قد شاعوا مجاهد عطى سعيد عكرما والحسن الأسود زر علقما كذاك مسروق كذا عبيدا رجوع تبعات لهم لابدا نعم مالن يتي نوعي من بياني أكان الروات سوني مرويتا آه قراؤي والهفاظ da mahaddata ƙira'o'i minas sahaba na sahabbai wa tabi'ina da tabi'ai allazina ishtuhiru ko ishtaharu bi hifzil qur'ani wa iqra'i wanda suka shahara da haddace alqur'ani da kuma karantar da shi kinan za a zano muna wasu mutane wasu sahabbai ne da tabi'ai wanda suka shahara da kula da alkur'ani wanda idan ka zo wajen tafsiri da ka ji sunansu to ka san an ambace su ne inda yami inda ya dace kuma in maganar su ta zo ta ci bam ta samu saɓani da wani wanda ba su ba to za a gabatar da tawa tasu don su ahalun ne da zalika ana gan da ke ko to malam yace aliyu usmanu ubayyun zaidu wal ibn mas'udin bi hadha sa'du yace Ali da Usman da Ubay bin Ka'ab da Zaid da Ibn Mas'ud bi hadha Sa'adu ana gan da ke ko da kuma Sa'ad ma'ana anan kuma malai na so yace Sa'ad ya bambanta da sauran ne shi yasa ya kawo bi hadha Sa'adu kaza Abu Zaidin Abu Darda kaza mu'azun ibn jabalin wa akhadha haka kuma abu zaid da kuma Abu Darda haka kuma da Mu'az bin Jabal wa akhadha anhum Abu Hurairah ma ibn Abbas ibn Sa'ib wal ma'ani bidaini Abdullah yace haka kuma Abu Hurairah da Ibn Abbas su kuma sun karbo sun rawaito wannan riwayoyin daga gare su shine wa akhadha anhum Abu Hurairah da Ibn Abbas da ibnu sa'ib al-ma'ana bi zaini ai al-ma'ana bi hadha abin da yake nufi da ibnu sa'ib abdullahi ai abdullahi bin sa'ib wa'annan su ne ake ce ma al-qurra'u ana ganin kyau ko a cikin sahabbai wanda sun yi kowanne sahabbai shahara da fassarar alkur'ani da kuma ƙira'o'insa su goma sha ɗaya ne in ka ƙilga ثم من شهر من تابعين فالذي منهم ذكر yace sannan wanda suka shahara a cikin tabi'ai wanda aka ambato daga ciki yazidu ai man abuhu alqaqa yana nuhin yazid bin alqaqa wal a'raj bin hurmuz qad sha'u wannan suma sun shahara mujahidun akwai mujahid idan kaka kalle littafan tafsiri zaka ga ana yawan faɗin mujahid da ata da Sa'id da Ikrima da Al-Hasan Al-Basri ko kaga shi ma ya shahara da Al-Aswad da Zir kaga wannan sunan bai shahara ba to kun ji ku masu bidan bakin sunaye wanda ba su shahara ba in ki samu dan kina ki samu shi Zir in kuma in ki kuma kika yi rika sa'a kakanni su tace mishi zare kusan kakanni suke bata suna shi yasa in zaki sama danki suna da bi sunan da kakanni ba su batawa misali da na samu ɗana na harko na so in sa mishi zakir sai na ji tsoron kakanni suke mishi zakiru mu kuma wajenmu da an ci zakiru kasa ana nufin taɓaɓɓe taɓaɓɓen nan mai mai ɗibgar gaba ana gani da kyau ko to dan tsoron su ce mishi zakiru duk da a larabci haka ne zakiru amma da in za a ambata zakir sai a yi tarhim haka ake cewa ana gani da kyau ko to wannan shi da kenan kenan zir suna ne mai kyau daga cikin sunayen makaranta alkur'ani in ka samu ɗa ka sami shi zir a niyan ka dan yayi koyi da wannan sahabin to da shi zaka sha mamaki dan zai kasance mahaddacin alqur'ani dai dan Allah sai alkama alkama shi ma wannan suna Hausa ba su tashi dan tsoron kada a ce mu dan su alkama ga shi ma alkama suna ne mai kyau kina aiki sa mu danki alkama wanda yake miki yake mishi alkama kici a'a ba alkama ba alqa qa qa alƙoma amma sai kin ba mutum zuma in zai gaye shi dan murya ta hoto da kyau kazaka masruq haka kuma masruq shi ma sunan shi da mamaki a larabce masruq shine swatacce wanda aka swaci ana gan da kyau ko an ce mishi masruq ne dan shi ma lokacin yana yana yaro ya bace sai ake ta cewa masruq an sace shi da an ce ina wani ki aha masruq an sace shi to kuma da ya kuma sai ake ce mishi masruq kawai misali nan zaka samu ana ce mishi korau ko dan tsintuwa in gaji ana ce mutum korau ana nufin ana da cikin shi ko ana goyon shi aka kori uwar shi ba na aka rabu da uwar shi to sai a ce mishi korau kun yi wata fa'ida ta Hausa ko kaza abida haka kuma ubaida ruju'u sab'atin lahum la budda wannan su ake ce ma as-sab'a ana ce musu ba me yake da suna arwatu sab'a haka kuma alqira'atu sab'a wajen su take kuma shine ma'anan ruju'u sab'atin lahum la budda ay tarji'u ilaihim alqira'atu sab'a qira'o'in nan guda bakwai da suka shahara na suwar su hafsu da suwaye dukkanin su ga wa'annan guda bakwan aka rawaito su na'am al-iqdu thalithu ma yarju ila al-ada'i wa hiya sittatu anwa' babi na uku abin da yake komawa zuwa ga al'ada abin yana tahiya ne ho tiriyan tiriyan me ake ce ma al'ada huwa isalu qira'atil qur'an shine isar da karatun qur'ani ana gane shine ake al'ada a sanar shi kuma ɗauko karatun shine yanda zaka karɓo riwayar shi kuma al'ada yanda zaka koyar da wasu ne za ka koyar da su karatun to har shi ma kana buƙatar a koya maka yanda za ka koya wa mutane karatu da kuma yanda in kana karanta musu su makin za su karanta annaw'ul awwal wasani alwaqf wal ibtida wa hiya sittatu anwa nau'i shidda ne nau'i na farko da na biyu alwaqf wal ibtida tsayawa da kuma farawa ana gan da kyau ko to mu karanta والابتداء بهمز وصل قد فشاء وحكمه عندهم كما تشاء من قبح أو من حصون أو تمام أو من حصون أو من أو من قبح أو من حصون أو تمام أو اكتفى بحسب المقام وبالسكون قف على المحركات وزيد للشمامول ضم الحركة والروم فيه مثل كسر أصلا والفتح ذاني عنه حتما هوزلا في الهلة بالتاء رسما خلف واويك أنا للكساء وقف منها على اليا وأبو عمرو على كاف لها وبعضهم قد حاملا وواقفوا بلا من نحو مالي هذا الرسول ما عدا الموالي السابقين فعلى ما واقفوا وشبه ذا المثال نهواه قفوا وشبه ذا المثال نهواه قفوا مستفعل مستفعل مستفعل نعم malam yace alwaqfu wal ibtida alwaqfu abinda ake cewa alwaqfu shine kana cikin karatun qur'ani kana so ka tsaya kun ba karshen aya ba shine alwaqfu alibtida shi kuma shine yanzu ka tsaya zaka mi zaka tashi kowanne yana da hukunce hukuncen shi na'am sai malam yace alibtida alibtida bi hamzi waslin qad fasha wa hukmuhu indahum kama tasha yace fara karatu da hamzatul wasl yace qad fasha wannan ya yawaita ma'ana yana nufin wannan baya da wata sarkakiya a hamzatul wasl in zaka farawa da ita tuntaku tuntaku waslan wa tuhmalu tuntaku ibtida'an wa tuhmalu waslan idan za ka karanta ta a farko sai in farko ta zo sai ka karanta ta amma in tsakiya ta zo za ka mi za ka wuce ta an sa hamzatul wasl ko ita ce alifin wadda ba ta da mi ba ta da hamza ita ake cewa hamzatul wasl misali nan wa libtida kun gani wawun alifin kin da ta zo wannan me ake ce mata kun ga ba a karanta ta ba ko wa libtida yawwa amma da a ce babu wa'an babu wa nan sai a ce al al kun ga an karanta ta ko yawwa to shine malam yace wa hukmuhu indahum kama tasha yace hukuncin alwaqf wal ibtida ad-damir ya'ud ila al-waqf wal ibtida hukuncin sa a wajen malumai kamata sha kamar yadda kake so ka sani min qubhin akwai alwaqf al-qabih aw min husnin akwai alwaqf alwaqf al-hasan aw tamam akwai alwaqf at-tam aw iktifa ko kuma akwai alwaqf a me yake da suna alkafi shine al-iktifa bi hasbil maqami ya danganci da wurin da mutum yake to nan ya kamata mu tsaya mu yi bayani malam yace al-waqfu wal ibtida ya kasu gida hudu akwai al-waqfu al-qabih ya kamata kowanne mu bada misali al-waqfu al-qabih da kuma al-waqfu al-hasan to mu bada misalin al-waqfu al-qabih me ake cewa al-waqf al-qabih suka ce huwa ma ta'allaqa bihi ma ba'dahu ma'nan la lafzan ma'a ihami fasadil ma'na shine mutun ya tsaya a inda eh me yake da suna ma'ana bata cika ba ma'ana bata cika ba sai mutun ya mi ya tsaya mafi yawanci alqur'ani kana gane ta inda ake sa la a qur'ani zaka gani akwai wani wuri tsakiyar aya sai a sami la ana nufin la taqif idza waqafta faqad ataita bil waqf al qabih an gane ko kada ka tsaya domin in ka tsaya to ka zo da tsayawa da bartami wanda take mummuna misali inda Allah yace kullama ruziqu min ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل idan ka bude qur'ani zaka gani kullama ruziqu min samaratin rizqa zaka gana an same la takifa ka tsaya domin in ka tsaya ma'ana bata mi ba bata cika ba ana gane da kyau ko sai alwaqful hasan ma ta'allaqa bihi ma ba'dahu lafzan la ma'na shine mutun ya tsaya a abinda lafazin ya cika amma da sauran ma'anar amma ma'anar ba ta sanya a ƙi gane ayar ma'ana ba ta lalata ba ta lalata ayar misalin alhamdulillahi rabbil alamin to kai kuma sai ka ce alhamdulillahi rabbil alamin babu laihin komi domin alhamdulillahi godiya ta tabbata ga Allah ma'ana ta ci ko ba ta cika ba ta cika amma da yake akwai sauran ma'anar Ar-Rahmani Ar-Rahim to amma dai ma'anan ta cika ta yanda ba za ta lalata me yake da suna manuhar ayar ba kenan shi babu lahi sai ake mishi al-waqafu al-hasan irin wannan mafi yawanci shi suke sa ma shi suke sa ma jimun ana gan da kyau ko kuma shi suke ce ma su suke sa ma swadun swadun suna sa mishi swadun yawwa al-waslu aula min alwaqti ma'ana ka wuce shi yahi mi shi yahi ka tsaya inda aka sa sadun kinnan kana iya ka tsaya amma dai ka wuce shi yahi shine alwasl aula min alwaqti na gaba sai alwaqfu tam shine ma taqta'u ma tuqta'u inda ma ba'dahu lafzan wa ma'nan shine mutun ya tsaya a inda ma'ana da lafazi sun cika misalin tsayawa a inda ƙarshen aya yake. Alhamdulillahi rabbil alamin wannan alwakufu tam ne, ko kuma misali ka tsaya inda ake sa ƙafun, ai kun ga a cikin Ƙur'ani akwai inda tsakiyar aya sai a sami ƙafun, to na ana nuhin alwakfu aula min alwasli, ka tsaya shi yahi ni, shi yahi ka ci gaba. to wannan in kai shi kai alwaqfu tam ma'ana ta cika kuma lafazi ya cika sai alwaqful kafi shine suka ce ma ta'allaka bihi ma ba'dahu ma'nan la lafzan ma'a husuli fahmihi shine abunda ya ta'allaka da abunda ke gabansa a ma'ana banda lafazi ana gane da kyau ko ma'ana lafazin ya cika amma sai dai abunda ke gabansa yana da alaka da shi kuma amma in ka tsaya za a iya ganewa misali inda Allah yake hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum har zuwa ƙarshen aya to misali sai ka ce hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum ka gani idan ka tsaya a wannan wuraren ayat ta cika ana gane kyau ma'anar ta cika kenan wannan babu lahi alkafi ne irin shi mafi yawanci suke sa ma jimun idan kaga an sa jimun jawazu alwajhaini ya halatta ka tsaya kuma ya halatta ka mi ka wuce ka ci gaba wannan shi ke ce ma alwaqfu alkafi to wannan shine ma'anan nau'uka na alwaqfu da malam ya kawo to mu ci gaba malam yace wa bisukuni qif alal muharraka wa zida lishmamu bi dhammi alharaka yace idan ka zo a wajen haraka to ka tsaya da sukuni abinda ake nufi shine idan ka zo ƙarshen inda zaka tsayawa in ya kasance harafi na ƙarshe yana da haraka fataha kasra damma to da sukuni zaka tsayawa misalin alhamdulillahi rabbil alamin kenan ba zaka ce alhamdulillahi rabbil alamin ana gane da ko yawwa misali tabbati da abi lahabin wa tabba ma agna anhu maluhu wa ma kasaba kodin karshen aya ana gane ki ko abu ne wanda baya da kyau a tajwidi ba a yi ana gane da kyau ko da me ake tsayawa da sukun suka ce al'arabu la taqifu ala mutaharrikin ba ta tsayawa akan abun wani ke nake suna da yake da haraka na'am sai wazida lishmamu li dhammil haraka kuma an ƙara ishmam amma an ƙara ishmam idan ya kasance ƙarshen inda zaka tsaya wakin dhamma ne haraka dhamma ce abinda ake cewa al-ishmam shine dhammu shafataini fi akhir al-qira'a biduni sawt misali إياك نعبد وإياك نستعين shi mai ganin ka shi kaɗai zai san kami ka haɗe labbanka amma ba a jin shi ami a sauti shi ake cewa ishmam shine zammu shafatai ne iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nasta'in shine ishmam ana gane da kyau ko yawwa shi ana yin shi inda harafin harakar da ke da kalimar da ke da dadun kawai damma kawai ake yin shi sai malam yace wa rawmu fihi mithlu kasrin usila wal fathu zani anhu hatman huzila sai yace ana yin arrawm a cikin tsayawa mithlu kasrin usila misalin me yake da suna inda ke da kasra kamar yadda malamai suka suka suka kayyade walfatuhu zani anhu hatman huzila yace ita kuma fataha game da wannan abubuwan guda biyu an hana yi mata wannan ma'ana inda harafin da ke da ƙarshen fataha an hana a yi mishi ishmam an hana a yi mishi rawum abin da ake cema arrawum ana gane da kyau ko shine inda ke da kasra da damma in ka zo faɗin shi sai ka gaye ta kaɗan maimakon ka tsaya akan sukun bari mu ba da misali nan الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مي مي gani ba a ce arrahmanir rahimi ba a ji shi ba amma dai an gaye shi ni kaɗan arrahmanir rahimi maliki yawmiddini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ana gan da ke ko wannan shi ake ma arrawmu to ma'ana wajen tsayawa duka ya halatta kai kenan ishmam shine menene kawai damma arrawmuha kasra da damma duka ana masa ita kuma fatawa ha dole akan me ake tsayawa akan sukun ake tsayawa malam yace fil hallati fil hallati bi ta'i rasman khulfu wa waika anna lil kisa'i waqfu yace dangane da ha yana nufin nan ta'ul marbuta a wadda aka rubuta ta da ta'un maftuha khulfu an samu sabani ana gan da ke ko kun sa a alqur'ani rahmatun ya ake rubuta rahmatun da ta'ul maftuha kuma rubuta a a marbuta ko a asali da marbuta ake rubuta ta amma alqur'ani akwai inda da maftuha ake rubuta ta to idan ka zo na an samu sabani su malamai suka ce zaka karanta ta da marbuta zaka tsaya kaman ka tsaya akan marbuta wasu kuma suka ce zaka tsaya kaman ka tsaya akan maftuha in an ce ka tsaya akan marbuta kenan ya zaka tsayawa rahma kenan ba zaka in kuma an ce aka wacce sai a ce rahmat ana ganin da ke ko yawwa to sai malam yace wa waika anna lil kisa'i waqfu minha alaliya'i minha alaliya'i yace ita kuma wai ka anna wannan ayar lil kisa'i waqfu a wajen imam al kisa'i ana tsayawa alaliya'i akan ya'un wa abu amrin ala kafin laha shi kuma a wajen abu amr akan a wajen kafin za a tsayawa wa ba'dhum qad hamala su kuma wasu sun daura shi a gaba daya wa waqafu bilami yawa kad hamala sai mu tsaya bakin nan wa ba'dhum kad hamala wasu kuma sun ce a ƙarshen shi gaba ɗaya za a tsayawa abinda ake nihi wannan aya da ta zo a cikin wa asbaha allazina tamannaw makanahu bil amsi yaquluna wai ka anna allaha suratul qasas ne ko na'am wai ka anna allaha to wai ka annakin nan ita ma kan tawai malamai sun yi sabani dangane da in an zo tsayawa mutum yana so ya tsaya wai ka anna bakin ya ya kamata ya tsaya shine alkisa'i yake za a tsaya akan wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil amsi yaquluna wai dan zaka tsayawa in kana so ka tsaya in yaso in ka tashi sai ka ce wai ka annallah shi ka ce gaba to shi kuma Abu Amr ya ce akan kafin za a tsaya وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك يقولون ويك ألا كان لكيوكو يوا تشسوكم وسنسو سكتياء a ƙarshen dai wai ka anna za a tsaya wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil amsi yaquluna wai ka anna wai ka anna allaha har zuwa ƙarshe. Wa waƙafu bila mi nahwi mali hadar rasuli ma adal mawali. Yace haka kuma sun tsaya, malaman karatun Ƙur'ani sun tsaya a wajen a kan lamun, misalin mali hadar rasuli. Ma adal mawali banda almawali, asabi kai ne wanda suka gabata. Ana gane da kyau ko? Yana nuhin abu amr da kisa'i cikin qurra su ake cewa almawali abu amr da kisa'i wannan ayar ta cikin suratul furqan wa qalu ma li hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq kun sannan lamun ke da kwai wadda ba a tsayawa to shi yasa in zaka tsaya dole sai ka kai can gaba ana gane da ke ko to وقالوا ما ل... وقالوا ما لهذا الرسول تو مالكين ga ana gan da kyau ko shine tsayawarta wasu wasu suka ce za a tsayawa a bisa kan lamun sai a ce waqalu waqalu mali sai a wuce gaba mali sai a tsaya sai a tsaya bakin akan lamun in za a wucewa wasu kuma suka ce فعلى ما وقفوا وشبه ذا المثال نحوه قفوا سوكما فعلى ما وسكما لمسكتي أكم ماذا أتيا وقالوا ما لهذا الرسول أنا قاند شوكو سيما زا سيما لن يتي وشب وشب وشبه ذا المثال نحوه قفوا da sauran irin misalai irin wannan haka suka tsaya irin malikin ga kun san tana da yawa alkur'ani domin asali yadda ya kamata a rubuta ta dan babu tabulo ne mali hazar rasul misali lamun kamata a game ta da ha'un mali haza to amma in kuka diba alqur'ani mali lamun ba a game ta da mi da abin da ke gabanta sai kasance mali to shine malamai suke sabani a wajen tsayawa kin wasu kace za a tsaya akan ma wasu kace a sai dai ka tsaya akan mali ka gama da lamun kin misali a wajen me yake da suna famali famalil ladina kafaru qabla zalika muhti'in ana gan da kyau ko famalil ladina kafaru qablaka muhti'in in zama kun gani famali lamun kin nan kamata a game ta da lilla lillazina so sai ba a game ta ba aka yi ta daban misali kuma famali haula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha ita ma in zaka wucewa to wannan shine dai alwaqfu wal ibtida kadan daga cikin bayanin da malam ya kawo a ciki to sai mu zo an-nau'u thalithu al-imala nau'i na uku shine al-imala mu karanta sai mu fassara me imala
همزات والكساء قد آملا همزات والكساء قد آملا ملياء أصله اسما ملياء أصله اسما أو ملياء أصله اسما أو أفعالا ما الياء أصله اسما أو أفعالا أنا بمعنى كيفما باليا رسم حتى إلى لا داع على ذاك التزم إخراجها سواهما لم يؤمني إلا ببعض لمحليها عدني إلا ببعض لمحليها عدني مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل
ما ليتي نوعي نوكو الإمالة ni ake cema al'imala huwa takribul fathati min al-kasra shine a sa fataha ta kusa zamantowa kasra wal alifu min al-ya'i ita kuma alifun a sa ta kusanto zuwa ga ya'un min ghairi qalbin khalifin ba tare da an juye ta gaba ɗaya ta koma fatahan ba ko ta koma ta koma kasran ba ko ta koma ya'un ke wala bi wala ishba'in mubaligin hakkun ba tare da an kaurara sosai ba shi ake cema al'imala, barin ba ku misali, wadduha, ai, kun ga da fata ake karanta shi ko? Amma in za a karanta da imala sai a ce wadduhe, kun gani, ba a ce wadduhi ba aka sa kasra kun ba a ce wadduha ba aka sami, kun ba a ce ba a ja ba da alifin kun ba a ja ba da mi da kasra tsaka tsakiya, wadduhe, wallaili idza saje. ما ودعك ربك وما قلي وللآخرة خير لك من الأولي ولسوف يعطيك ربك فترضي ألم يجدك يتيما فآوي
ألا كان دكيوكو أكوي دادي كو بارادي دم باشيكو كسابا با ألا كان دكيوكو amma wanda su wanda shi suka saba su kuma sun jin dadin namu na hafs wadduha wallayli idha saja ma wadda'aka rabbuka wama qala
ala ga da kyau amma qali ala ga da kyau
to wannan shine shi ake cewa al-imala ajuye fataha ta kusa ga kasra a juye alifin ta kusa gami ya'un to mala yace hamzatu wal kisa'i kad amala mal ya'u aslu husman aw af'ala hamza da kisa'i sun yi imala a wajen ya'un a duk abin da ya'un ce asalinsa isman aw af'ala ya kasance suna ne ko kuma fi'ili ma'ana duk sunan da asalinsa ya'un ne misalin Musa Musa kun gani da me ake karanta shi da fataha ko da alifun amma asalin shi ya'un ne yanzu idan kana so ka ce Musa biyu a larabci ka ce Musa yani dama in kana so ka san asalin suna ya'un ce ko kasara karshen ko fataha karshe ko alifun ne karshen shi ka maida shi biyu Musa yani ana gan da ke ko yawa Zakariya sai ka ce mi Zakariya ni ka gani ka gane da menene ya unce karshen shi ashe Isa a Isa ni yawa kun ga shi shikenan asalin shi menene yau shi ko asalin shi alifun ne shi yasa ba a cewa Ise sai dai a ce Isa dan shi asalin shi menene a yau su asalin shi alifun ne shi kuma imala ana yin ta ne a cikin asalin abun ta menene ya'un ne yawwa misali Musa haka wajen fi'ili shi ma fi'ilin da ƙarshen shi asalin shi asalin shi ya'un ne misali sa'a shi kuma in kana so ka gane fi'ili asalin shi me to ka sa mishi ta'ul fi'il sa'aitu ana gane da shi ku rama ramai tu ana gane da ku ku ba mu wani misali ha ha sa'a baka yau baka bakaitu jara jaraitu kun gani amma in ba shi ba asali ba za ka iya gane ba alifun ne asali ko me amma in za ka karanta da me za ka karantawa da aliful maksura za ka karantawa to misalin cikin fadin Allah madaukakin sarki a cikin suratu taha wama tilka biyaminika ya musi qala hiya asaya atawakka'u biha wa ahushu biha ala ghanami ولي فيها مآرب أخري قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعي ala gadi ke ko dan me ake tas'i dan asalin tas'a asalin shi menene ya unni sa'aitu yawwa kenan annabi ma'ana kaifa ma bil yarusim hatta ila lada ala zakal tuzim yace anna hata haka ita ma anna alqur'ani bi ma'ana kaifa idan ta zo da ma'anan kaifa ita ma ana karanta ta da mi ana ganda ke ko shine ma'anan anna bi ma'ana kaifa anna misali inda Allah mutum yake cewa نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم أن شئتم شما زامو زومو غني ما بي مشي شما شئتم ميسا أكتي شئتم با شئتم با أنا غان نكيوكو تو نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أني أني أناني كو أما أني yawa haka za a cewa shine mala yace anna ita ma anna in ta zo qur'ani in kana riwaya ta su ta suwar irin su khalf duka haka zaka cewa yace ma bil yarusim duk dai abin da aka karanta shi da duk abin da aka rubuta shi da ya'un a asali zaka yi mishi imala hatta ila lada ala zakal tuzim ikhrajuha yace amma hatta da lada da ala da zaka su wannan ana huddo su haka ake karanta su ko da yaushe kinan baka cewa hatte a babu hatte duk da ko menene asalin ta ya ne ko lada baka cewa lade a su malamai sun yi istisna'in su ba a karanta su da ni da imala da ala ba a cewa ale da zaka ba a cewa zaki to wannan su su ne su ne istisna'at da ke cikin imala malam yace siwahuma lam yumili illa bi ba'din li mahalli ha'dibi bayan hamza da kisa'i babu wanda ya imala a wajen qurra ana gan da ke ku illa bi ba'din li mahalli ha'dili sai dai wasu wurare daban tsiraru da suka yi imala in ka zo wannan wurin to sai ka gyara misalin a cikin warsh akwai inda ake yin imala inda Allah mu yake cewa wa qala rukabu fiha bismillahi majriha wa mursaha aina kaga imala ce akai majriha da ya kamata a ce majraha a hafs to amma nan kawai ake yin imala a cikin me a cikin hafs wannan shine kenan to shine ma'anan abin da mala yake sai dai wasu wurare kaɗan da aka samu an yi imala a sauran ƙura'akin amma wajen hamza da kisa'i to imala ko da yaushe zaka gani in dai wannan ka'ida ta cika za a yi ta na'am sai annau'ur rabi'u almaddu nau'i na hudu shine madda lokaci ya tayi ko eh to bari mu yi da wannan kenan na'am to a karanta نوعان ما يوصل أو ما يفصل وفيهما همزات ورش أطول فعاصم فبعده ابن عامري مع الكساء فأبو عمرو حري وحرف مد مكنوا في المتصل طرا ولكن خلفهم في المنفصل نعم kenan lokaci ya aka ce haka za mu dakata a kenan za mu tsaida sai yaushe a to dan dai akwai mata ne ba shi ba da bayan sallah mun kara amma gobe ma muna iya idawa amma gobe za a yi ne bayan sallar juma'a ana gane da kyau ko ana yin sallar juma'a kai tsaye za a mi kai tsaye za a mi za a farawa insha Allah insha Allah kenan in kuma an zo gobe an kammala za a raba shahadu ga wanda suka rubuta sunayensu in Allah ya so kenan gobe insha Allah za mu ida shi da yardan Allah tunda karshe-karshen nan baya bukatan dogon bayani dama nan ne ke bukatan dogon bayani سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نعم إيه ما شاء الله